kabilanci al'amari ne daga cikin al'amuran jahiliya don haka a da'awar mu ba mu yadda da kabilanci ba wane bahaushe wane bayarabe bayarabe ya haɗa kai da ɗan uwan shi bayarabe bahaushe ya haɗa kai da ɗan uwan shi bahaushe wannan jahiliya ce jama'a musulunci bai yadda da wannan ba da'awar tana rusa wannan ina fata an fahimta a aibanta wane wane bahaushe ne wannan jahiliya ce ina fata an fahimta a aibanta wane inyamuri ne bayan musulmi ne wannan jahiliya ce musulunci bai yadda da wannan ba kamar yadda da'awar salafiya ba ta yadda da wannan ba ina fata an fahimta don haka aibanta wani da kabilanci kabilar shi ko ɓangaren da ya fito na wannan ƙasa ko na wannan duniya da muke ciki a ce wani ai ɗan ɓangare kaza ne wani ai ɗan kaza ne a da'awarmu ba mu yadda da wannan ba ina fata an fahimta sahabi ne ya kalli bilal ibnu abi rabah bilalu baƙar fata ne ya kalle shi sai ya aibanta shi da mahaifiyar shi ya ce ɗan baƙar mace annabi ya kalli wannan sahabi ya ce a ayyartahu bi ummihi ka aibanta shi da mahaifiyar shi annabi sai ya ce innaka mru'un fika jahiliya kai din akwai jahiliya a tattare da kai don haka ba mu yadda da kabilanci ba jama'a musulmi dan uwan musulmi ne bayarabe ne ko bahaushe ko inyamuri ko bakatafe in dai musulmi ne dan uwanka ne ina fata an fahimta ba mu yadda da ɓangaranci ba da'awarmu ba ta yadda da ƙungiyanci ba kamar yadda ba ta yadda da kafa ƙungiya ba ba ta yadda da ɗariƙanci ba kamar yadda ba ta yadda da kafa ɗariƙa ba haka ba ta yadda da maƙalewa mazhaba ka maƙale ka ce kai maliki ne kai kuma wasiyarka in ka mutu ai maka mazhabar malikiya ba mu yadda da wannan ba jama'a ina fata an fahimta musulmi ɗan uwan musulmi ne abin da yasa da'awar salafiya ta yi faɗa da waɗannan abubuwan kuma ta ce ba ta yadda da su ba saboda ana amfani da su ana raba kan musulmi kamar yadda malam ya jawabi don haka yana daga cikin manufofi na da'awar salafiya gabatarwa musulmi shawarwari faɗakar da musulmi akan abin da ya shafi rayuwa da addini da siyasa da tattali da harkoki na yau da kullum don haka mu 'yan salafiya muna bayani muna ba da shawarwari game da al'amarin da ya shafi rayuwa muna gabatar da shawarwari ga musulmi game da abin da ya shafi addini da abin da ya shafi siyasa da tattali shi yasa za ka ji muna magana a cikin siyasa mu ce a zaɓuwa ne kada a zaɓuwa ne ina fata an fahimta wannan na daga cikin da'awar salafiya in ba su yi wannan ba to ba su yi da'awarsu ba ina fata an gane to sa'annan 'yan salafiya suna magana game da tattali suna magana game da harkoki na yau da kullum abin da ake kira da current affairs waɗannan abubuwa gaba ɗaya gaba ɗaya manufar da ta sa 'yan salafiya suka asalin gudanu a bisa waɗannan manufofi shine tabbatar da wato hukuncin Allah a bayan ƙasa tabbatar da addinin Allah a bayan ƙasa a cikin ɗaiɗaikon al'umma da kuma wato asalin jama'arsu a mataki na gida da mataki na anguwa da mataki na gari da mataki na ƙasa da mataki na duk duniya gaba ɗai waɗannan manufofi gaba ɗai manufofi ne waɗanda a sannu a hankali ake bin su manufofi ne da hanyar da za a bi gurin cimma waɗannan manufofi shine neman ilimi da karatu tukuru kuma karatu irin na 'yan salafiya don ana karatuttuka a gurare da yawa amma da abin da ake fatan a tabbatar da waɗannan manufofin to karatu ne na 'yan salafiya karatu kuma na 'yan salafiya sai a bakin 'yan salafiya ake ji kamar yadda manufofinsu daga bakinsu ake ji ina fata an fahimta a ƙarƙashin wannan kenan mu 'yan salafiya ba ma gaggawa ba ma ci da zuci da'awa ce da take bi mataki bayan mataki bi tadarruji ba lallai ne sai nasara ta bayyana a hannunka ba kamar yadda kuna ji malam ya faɗi kamar yadda haka da'awar musulunci take ku tuna da waccan ayar da Allah ya ce fa imma نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون annabi ake faɗa ma wannan za a yi ma kafirai kaza za a yi musu kaza Allah sai ya ce in ma dai mu tabbatar da abin da muka faɗi maka za a saukar wa kafirai na azaba ka gani a idanka a hallaka su in ma har ka mutu azabar ba za ta zo ba gaba ɗaya dai su ɗin da ku ga Allah za a mai da ku wa fa ilaihi fa ilaina yurja'un dan haka da'awar ba ta gaggawa da'awa ce da take bi tadarruci don haka ku ji wata magana da malam ya ce idan ka ci da zuci kai mai da'awa ka sa gaggawa a cikin da'awa ka sa ƙarfin tuwo a madadin na ilimi da basira da hikima ka sa ƙarfin tuwo da na bindiga da na bama bamai Allah sai ya hana ka cin nasara ya maka ukuba ta hanyar ya hana ka cin nasara don haka ba ma gaggawa manufarmu ita ce karantarwa da kuma tabbatar da waɗannan manufofi ta hanyar karantarwa wannan na nuni akan akwai ƙalubale mai girman gaske akan mu 'yan salafiya gaba ɗai da mu 'yan darul hadisi salafiya akwai ƙalubale mai girman gaske tun daga kan mazan muhammatanmu akwai ƙalubale mai girman gaske akan sauran 'yan salafiya da suka yadda da waɗannan manufofi a darul hadisi suke ko ba a darul hadisi ba lallai kalubale na ilimi yana gaban mu dole sai mun tashi mun koyi ilimi ilimi na salafiya jama'a ina fata an fahimta Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu a bisa waɗannan manufofi da na sa mana muka gani kuma muka ji daga bakin malam albani Allah ya gafarta mushi shi nake so zan gabatar da manya-manyan nasihohi waɗanda nake fatan da su ne za mu karkare wannan rufe tafsiri namu na wannan shekara da izinin Allah don haka nasihohi ne waɗanda sun shafi kowa sun shafe mu mu a nan darul hadith kuma sun shafe mu mu musulmi gaba ɗai sun shafi 'yan siyasa da shugabanni sun shafi sarakunan gargajiya sun shafi 'yan kasuwa sun shafi maza da mata, ‘yan mata da zawarawa da dattawa da waɗanda suke matasa, Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu. Shawara ta farko, da faɗakarwa ta farko, da muke so mu fitar daga wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya, shawara ce da kai tsaye muke fuskantar da ita zuwa ga shugabanninmu, shugabanninmu na kusa da waɗanda suke na nesa. kaga shugabanninmu na kusa daga ciki akwai waɗanda Allah ya danka musu jagorancin wannan jiha ta mu ta Kaduna ma'ana gwamna na jihar Kaduna sa'annan akwai faɗakarwa da nasiha zuwa ga shugabanninmu na nesa wato waɗanda Allah ya baiwa jagorancin wannan ƙasa shine shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari Allah ka yi musu jagoranci kira ne zuwa gare ku ku yi iyakacin ƙoƙarinku na ku sauke nauyi na amana da alkawari da kuka ɗaukar wa talakawan Najeriya a sa'ar da kuke yakin neman zaɓe. Kun ce za ku yi kaza, kun ce za ku yi kaza, za ku tare kaza, za ku daina kaza, ko kuma za ku hana kaza, za ku tare kaza. Daga cikin hanyoyin da za ku bi gurin sauke amana da alkawura da kuka ɗaukar wa ‘yan Najeriya, a sa'ad da kuke yakin neman zaɓe daga ciki kun yi alƙawura wato daga ciki wato hanyoyin da za ku bi shi ne ta hanyar kula ta hanyar tsare rayukan al'umma ana asarar rayuka a Najeriya wannan baya buƙatar dogon bayani ana asarar rayuka ana zubar da jini daga ciki ana cin mutuncin al'ummar Najeriya sannan daga ciki ana barnatar ana asalin asarar dukiyoyi na al'ummar Najeriya ta hanyar sata da fashi da makami da a tare mutane a kashe su ko kuma a tafi kawai a je a tara mutane a sa musu bom ko a je a buɗe musu wuta a kashe su gaba ɗai in ka so ka tattara waɗannan abubuwa daga cikin abubuwan da kuka wato asalin ya kamata ku kula da su shine lalle ku tabbatar da tsaro a cikin wannan ƙasa taku. ku lalle ku tabbatar da tsaro babu tsaro a Najeriya jama'a idan malami kamar malam albani zai dawo daga karatu a tare shi a harbe shi jama'a don girman Allah ina tsaro a wannan kasar ina tsaro a kashe malami kamar malam ja'afar har yanzu an ki fitowa a bayyana su waye suka kashe su wannan gwamnati da ku waɗannan shugabanni da kuka hau akwai ƙalubale mai girma a kanku waɗannan malaman da aka kashe su aka zubar da jininsu bi ghairi haƙƙin ba tare da sun taka ko sun danne ko sun tare ma wasu ba akwai aiki a kanku na ku binciko su waye suka kashe su don haka mu darul hadith da mu al'ummar zaria da musulmin Najeriya da na duk duniya to ba mu yafe wa jinin albani da na malam ja'afar da aka zubar ba ba mu yafe ba don haka ku waɗannan shugabanni akwai ƙalubale mai girma a kanku ku kafa waɗanda suke masu bincike ne na gaskiya a binciko suwa suka kashe malam albani da malam ja'afar kuma a hukunta su komin matsayinsu komin girmansu komin ɗaukakarsu komin mutuncinsu a cikin al'umma don sun kashe waɗanda ba su taka ba ba su zubar ba ba su tare wa kowa komi ba don haka muna kira zuwa ga waɗannan shugabanni lallai ne ku ɗauki mataki akan wannan yana daga cikin hanyoyin da za ku bi ta hanyar sauke amana da alƙawura da kuka ɗauka daga ciki akwai yada ilimi lallai ne ku sauƙaƙa ilimi a ƙasar nan saboda musamman mu nan arewacin Najeriya muna fama da matsalar jahilci lallai ne ya zama an raya harkar ilimi an inganta bangaren ilimi a inganta ruwan sha muna da bukatar ruwan sha kwarai da gaske musamman mu al'ummar Zaria Zaria kwaryar Zaria cikin gari a yi gwamna guda a cikin gari amma har ya gama ya sauka ana fama da matsalar ruwa wannan abin abin takaici ne jama'a don haka ku da Allah ya ba to ku sauke wannan amana ku wadata al'ummar Najeriya da ruwan sha sa'annan ku wadata su da wutar lantarki akwai matsalar wutar lantarki jama'a ina fata an fahimta to sa'annan lallai ne a samar wa matasa a samar wa matasa wato ayyukan yi a farfado da masana'antu sannan a gyara hanyoyi waɗanda da su ne ake sufuri ake kai komo na kasuwanci lallai ne ku kula da dukiyar ƙasa don amana ce a hannunku kun yi kukan waɗanda suke a kai sun yi sakaci game da wato cin hanci da rashawa gashi Allah maɗaukakin sarki ya kai ku zuwa ga matsayin mu ga wace rawa za ku taka don haka lallai ne ku ɗauki mataki akan haka ku kyautata rayuwar al'umma sa'an nan ku kasance tare da masu gaskiyar aiki ba mayaudara ba ba waɗanda suke fatan cika aljihunansu da kuɗaɗen al'umma ba ba waɗanda suke fatan su danne al'umma su asalin zalunce su su yaudare su kuma su kai su su baro ba ku kasance tare da masu gaskiyar aiki wannan ta ɓangaren abin da ya shafi shugabanni kenan a takaice abin da ya shafi malamai malamai gaba ɗaya na izala da na ɗariƙa da na salafiya da waɗanda suke ‘yan ba ruwana kira zuwa gare ku gaba ɗaya ku ji tsoron Allah ku sani kuna da mabiya mabiyan nan naku kaɗan ne ko masu yawa ku sani akwai nauyin mabiyanku a wuyanku kuma Allah zai tambaye ku a kan shi a ranar alkiyama ku tarbiyyanci mutane akan abin da ya tabbata na shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'annan ku guji kwaɗayi ku guji kwaɗayin duniya da abin da ke hannun mutane saboda hakan yana kai mutum zuwa ga wulaƙancin duniya da na lahira to sa'annan malamai kira gare ku har yau ku yi haƙuri kuma ku zauna ku karantar da ɗalibin ilimi ku asalin sauke amana ta ilimi da kuka ɗauka cewa in Allah ya sanar da ku za ku idar da ilimi malamai ku zauna ku karantar a duk inda kuke a faɗin duniya yana daga cikin kira da zami ta ɓangaren abin da ya shafi ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi in an ce ɗaliban ilimi wannan ya ɗauki ya ƙunshi kowa maza da mata manya da yara tsoffi da waɗanda suke dattawa ne mazansu da matansu da 'yan mata in dai kai musulmi ne to wajibi ne ka tashi ka koyi ilimi ka zama daga cikin ɗaliban ilimi don haka kowa ya dagi da neman ilimi jama'a musamman ilimi na addini don shine al'asulu shine abin da Allah maɗaukacin sarki zai tambaye ka a ranar alkiyama to sa'an nan ilimi na rayuwa ilimi na sana'a ilimi na boko to lallai ya zama ka samu rabo a ciki ya zama kanka ya waye wala tansa nasibaka min ad-dunya ina fata an fahimta musamman a wannan rayuwa da muke ciki kada ka zama bagidaji ka miƙe kai ilimi na rayuwa kanka ya waye ya zamto ka san al'amura da suke gudanuwa a duniya ɗaliban ilimi lallai ne dole ku san Allah dole ne ku san yadda ake bautawa Allah haka ba za ta yiwu ba sai ta hanyar neman ilimi sai ta hanyar kusantar malamai sai ta hanyar tawalu'u ga malamai sai kuma sai kun yi haƙuri sai kun yi dangana sai kun yi haƙuri da ƙasƙanci da talauci Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu a wannan gabar ne nake so zan yi albishir musamman ga ɗaliban ilimi waɗanda suke halartar waɗannan majalis namu na karatuttuka da muke na azumi da waɗanda ba na azumi ba ɗaliban ciki da na wajen darul hadith in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu bayan sallah insha Allahu ta'ala ku taya mu da addu'a da fatan alkhairi akwai daura ta ilimi da muke fata wannan cibiya ta ilimi ta darul hadith salafiya za ta asalin shirya wa ɗaliban ciki da na wajenta. waɗanda ɗaliban ilimi sai ku shirya idan an kiraye ku sai ku amsa kira insha Allahu ta'ala akwai daura ta musamman da za a shirya za a ware ranaku da lokuta da malamai da kuma topics da littattafai da za a karantar da ɗaliban ilimi a waɗannan dauratul ilmiya ɗin ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ka taimake mu matasa matasa matasa ƙashin bayan kowace al'umma duk canjin da ake so a samar sai an haɗa da matasa in ana so a hargitsa guri ko a natsar da guri ko a yi wata tafiya da ake fatan cin nasara to sai an haɗa da matasa matasa ku ji tsoron Allah matasa kowa ya tashi ya nemi sana'ar yi kowa ya nemi aikin yi a daina amfani da ku matasa ta hanyar cimma wasu manufofi waɗannan manufofin na gari ne ko na banza a daina amfani da ku matasa lallai ne matasa ku tsayu akan cimma manufofi na gari 'yan siyasa su daina amfani da ku matasa idan na ce matasa jama'a ina nufin matasa tun daga kan ɗan shekara arba'in abin da ya yi baya matashi ne kai ina fata mun fahimta wasu ma suna ganin ko ka kai shekara hamsin matashi ne kai matasa a daina amfani da ku don haka matasa daga cikin ustazai da matasan malamai da matasan 'yan kasuwa da matasa 'yan boko da matasa waɗanda suke 'yan ba ruwana da matasa 'yan wiwi da 'yan taba da waɗanda suke gari ku daina bari ana amfani da ku gurin cimma miyagun manufofi. matasa ku ji wannan nasiha ce a dunkule duk wanda ya zo ya ja ka akan wata manufa tashi ka natsu da kyau ka natsu da kyau kada ka lura ya kawo kuɗi ya baka kana cikin talauci me yake so ya cimma duk waɗannan hare-haren da ake da bama-bamai da ake bugawa da matasa ake amfani kana tunanin datti da ɗan shekara sittin saba'in tamanin zai rungumi bom ne ya je ya tashi da shi jama'a matasa ne matasa ne ku daina bari ana amfani da ku ana cimma miyagun manufofi duk wanda ya ce zo ka yi kaza ka kalle shi yana da ɗa kowa ko ƙani ka ce ya haɗo ka da ɗan shi ku je ku yi tare ko kun fahimta da kyau jama'a Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye to sa'an nan kira na gaba ɗaya ga iyaye mata lallai ne ku kula da tarbiyyar ‘ya'yanku, tarbiyyar ‘ya'ya Allah maɗaukakin sarki ya danka kashi sittin ko saba'in ko tamanin ko casa'in ɗinta a hannun mata, mata ku ji tsoron Allah, ku zama mutanen kirki, ku zama masu tarbiyya. ku zauna ku tarbiyantar da 'ya'yanku sannan 'yan mata ku ji tsoron Allah iyaye maza lallai ne ku yi tsayin daka ku ga kun tarbiyantar da 'ya'yanku har kun aurar da su lafiya saka guri a rayuwa sai ka samu kaza kan ka aurar da 'yarka wannan ba tsari bane na musulunci wannan yana kai musulmi zuwa ga lalacewa don haka ku iyaye kira zuwa gare ku gaba ɗai da dukkan waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya danka amanar wasu a hannunsu ku ji tsoron Allah ku kyautata tarbiyyarsu sa'annan ku kyautata alaƙar ku da mahalicinku kuma ku kyautata alaƙar ku da abokan halittarku muna kira gaba ɗaya zuwa ga al'umma musulmi gaba ɗaya da ‘yan ɗariƙansu da waɗanda ba ‘yan ɗariƙa ba, da na cikin ƙungiya da na waje, da waɗanda suke danganta kansu zuwa ga da'awa ta salafiya na cikin darul hadisi da na waje, da na zariya, da na Kaduna, da na Najeriya, da na duk duniya, kira zuwa gare su ku zama masu haƙuri, ku zama mutanen kirki, ku zama abeban koyi, ku zama masu kyawawan ɗabi'u. ku zama masu yafiya da haƙuri da junanku ku sani akwai hikima da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ku a duniya guda ya bar ku a yanki guda ya haɗa ku a addini guda ya haɗa ku a kan manufa ɗaya a cikin makaranta guda akwai manufar Allah akan haka ku yi haƙuri da junanku matuƙar za ka zauna da wani sai ya ɓata maka sai maka abin da ba za ka ji daɗi ba amma ka yi haƙuri kai ma ka nema wani laifi kana fatan ya baka uzuri don haka ya ku musulmi ku zama masu haƙuri da junanku ku zama masu yafiya da junanku baka sani ba idan ka tashi a yanzu zaka kai an jima ko zaka kai gobe ko ba zaka kai ba baka sani ba kada ka tafi da kiyayyar wani da gabar wani a cikin zuciyarka ka yafe mishi kai ma kai fatan Allah madaukakin sarki ya yafe maka don haka jama'a ku da kuke kiyayya da juna ku da kuke gaba da juna ku da ba kwa ga maciji da juna kowa ya mayar da wukar tashi shedan ne jama'a ina fata an fahimta kowa ya mayar da wukar tashi a yafe wa juna a yi haƙuri a dawo a haɗu a kan waɗannan manufofin da malam albani ya asalin yi tilawarsu kamar yadda muka sanya kuka gani kuma kuka ji su don haka a yi haƙuri jama'a kowa ya yayyafa wa zuciyar shi ruwa ku zama daga cikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinina ku zama masu kame fushi ku zama masu ahuwa masu kawar da kai daga waɗanda ke saba muku wane ma ba daidai ba sai ka yi haƙuri sai ka kawar da kai sai ka yafe mishi Allah yana son masu kyautatawa ka karanta waɗancan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala tastawil hasanatu wala sayyi'a kyakkyawa da mummuna ba za ta taɓa zama ɗaya ba wane ya munana maka kyautata mishi ya saba maka ka wadda kai ka yafe mishi Allah ya ce idfa billati hiya ahsan ka ture mummuna da abin da yake mafi kyawu an munana maka sai ka kyautata an saba maka an bata maka sai ka daure sai ka kame fushinka sai ka yi haƙuri Allah ya ce fa'izan lazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim idan ka yi haka ka saka da kyakkyawa a sa'ad da aka munana maka Allah ya ce sai ka ga wanda kiyayya da adawa da gaba ke tsakaninku sai ka ga kun wayi gari kun zama ka annahu waliyun hamim sai ku waye gari ku zama masoya waɗanda suke jin wato asalin zafi da jin zafin junansu waɗanda suke baiwa junansu uzuri waɗanda suke ƙaunar junansu amma fa sai Allah ya ce da yake abu ne mai girman gaske ba kowa ke iya haƙuri ba jama'a ba kowa ke iya kame fushi ba Allah sai ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ba mai iya yin haka sai waɗanda suke masu haƙuri ne Allah ka sanya mu daga cikin masu haƙuri da dangana Allah ya ce wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba mu masu iya jurewa ba masu iya haƙuri da yafe wa juna sai waɗanda suke da rabo mai girma a gurin Allah don haka musulmi mu zama masu yafiya wa junanmu mu zama masu haƙuri haƙuri da yafiya wane ya zalunce ka ka kawar da kai na daga cikin mutammimatu aqidati ahli sunnati wal jama'ati salafiyya ka karanta ƙarshen al-aqidatul wasitiyya ka karanta kana da aƙida kaza ahlus sunna ne kai dan salafiya ne kai a duk inda kake a duniya to na daga abin da ke haskaka aƙidarka na daga abin da ke asalin ɗaukaka darajarka shine yafiya al'afu wa amman zalamaka ku yi haƙuri jama'a lokaci ya ƙure amma ku yi haƙuri ina so zan karanta mana wani abu daga abin da ibnu taymiya ya faɗi a cikin ƙarshen al-aqidatul wasitiyya waɗanda suke kusa da littattafan aƙida da Allah sai su duba mana aqidatul wasitiyya a nan jama'a in akwai wani wanda yake da ita da Allah sai ya ɗauko mana da Allah sai a duba العقيدة الواسطية جماعة يا حقولي gashi malam ya ce faslun ga wani fasli ya kai dan uwa summa hum sa'annan su su suwa kenan su ahlus sunna salafiyya ma'a hadhihi al-usul tare da waɗancan ƙa'idodi na aƙida da aka gabatar to fa tare da haka ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibuhu shari'a suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna a bisa yadda shari'ar musulunci ta wajabta haka wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal juma'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujjara wa yuhafizuna 'ala al jama'at wa yadinuna bin nasihati lil umma wa ya'taqiduna ma'ana qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahlus sunna na aqidantuwa da ma'anar faɗin annabi da ya ce al-mu'minu lil-mu'mini mumini ga ɗan uwan shi mumini kalbunyani kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'da sashi yana ƙarfafa sashi kaji yadda mumine suke a tsakaninsu wa qawlihi sa'annan suna kudirce ma'anar faɗin annabi da ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر مثال مؤمني قبائي مثال جكيني قدا إذا وتقبى ya zama ba ta da lafiya sai sauran gaɓoɓin jiki su kamu da rashin lafiya ma'ana suna kara ga wannan gaɓa ta musamman ma'ana muminai to suna jin zafi idan mumine ‘yan uwansu suka samu matsala, mumine suna murna suna farin ciki da farin cikin ‘yan uwansu muminai, wannan na daga cikin alama yana daga cikin ɗabi'a da sifa ta ahlus sunna. Wa ya'muruna bis sabr indal bala'i, ahlus sunna suna umarni da a yi haƙuri a sa'ad da bala'i ya sauka, don haka muna kira ga dukkan musulmin Najeriya da na duniya gaba ɗaya. su yi haƙuri game da bala'in da musulmi suke a ciki can a filistinu nan najeriya can a ƙasar iraki can yan shabab can ai kaza wannan bala'i ne jama'a to ahlus sunna umarni suke da haƙuri ko kun fahimta jama'a wa shukur inda raha da gode wa Allah a yayin yalwa wa rida bi murril qada da yarda da asalin kaddara mai ɗaci wa yad'una ila makarimil akhlaq ahlus sunna suna kira zuwa ga kyawawan dabi'u wa mahasinil a'mal da kyawawan ayyuka wa ya'taqiduna ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma suna kudirce ma'anar fadin annabi da yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa cikin muminai wanda yafi kowa kammalar imani shine wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye don haka ina kira ga dukkan musulmi maza da mata manya da yara malamai da almajirai da 'yan kasuwa kowa jama'a ya siffantu da kyawawan ɗabi'u saboda imanin shi ya kammalu ya ciku Allah maɗaukakin sarki ka kammala imaninmu ahlus sunna na daga cikin ɗabi'unsu wayan dubuna ila an tasila man qata'aka wanda ya datse zumunci da ke tsakanin kai da shi ya ƙika ya kyamace ka kai ka sada zumuncin ka yafe mishi ka kawar da kai wa tu'tiya man haramaka wani ya maka rowa ɗauka ka bashi ka kawar da kai ka yafe wa ta'afu wa amman zalamaka wani tabbas ya zalunce ka sai ka yafe mishi ka yi haƙuri wa ya'muruna bi birril walidain suna umarni da biyayyar iyaye wa silatil arhami da sada zumunci wa husnul jiwar da kyakkyawan makwabtaka makwabci kake a kasuwa da suwana da suwane a anguwa a gari wance wane da wane da wance da wance makwabtanki ne a gida kishiyoyinki makwabtanki ne to ki kyautata musu ki kyautata zamantakewa da makwabtaka da su wal ihsani ila yatama da kyautata wa marayu wal masakin da mabukata wabni sabili da waɗanda suke matafiya waɗanda guziri ya yanke musu war rifqi bil mamluk da tausasa wa bawa da ka mallaka musulunci ya ce ka tausasa mushi wa yanhauna anil fakhri wal khuyala ahlus sunna suna hani game da alfahari ba ma alfahari kuma ka daina alfahari alfahari da jiji da kai wannan ba ɗabi'a ce ta ahlus sunna ba wal baghi da zalunci wal istitalati ala al khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqqin da kwacewa halittu dukiya da zaluntar su ko da kana da haƙi ka yafe ka yi haƙuri mana wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq wa yanhauna an safsafiha kuma umarni ahlus sunna suke da ɗabi'u na girma ɗabi'u na mutunci ɗabi'u na kamun kai da natsuwa kuma ahlus sunna hani suke ga aikata ɗabi'u da ɗabi'antuwa da ɗabi'u na ƙasƙanci da wulaƙanci don haka daga ƙarshe ibnu taymiya ne fake faɗin waɗannan kalmomin jama'a ya ce wa kullu ma ya nahu duk abin da ahlus sunna suke faɗi da baka wa yaf'alunahu ko suke aikatawa da gaɓoɓi min haza na waɗannan ɗabi'u da aƙida wa ghairihi da sauran ɗabi'u fa inna ma hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunna bin alqur'ani da sunna suke yi alqur'ani da sunna ne suke umarni da waɗannan ɗabi'u dan haka jama'a mu zama masu yafe wa juna mu yi haƙuri in wane ya muna na maka kai ma ka muna nama wani yadda kake fatan a baka uzuri kai ma ka ba wani uzuri ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kamawa na laifi kana rantsuwa wallahi sai mun tashi gaban Allah wallahi sai mun je kotu wallahi sai mun yi kaza kai baka saba ma wani in baka ma wani laifi baka saba ma mahaliccinka kai baka fatan Allah ya yafe maka baka fatan Allah ya ma ahuwa ya kawar da kai daga laifuffukanka da zunubanka ya ma rahama ya ɗauke ka ya saka ka a aljanna ba haka fatan haka don haka jama'a mu zama masu yafiya ga juna mu zama masu haƙuri da juna hausawa suka ce ai tsakanin harshe da haƙori ma ai ana sabawa amma kuma ana dawowa a daidaita ko ba a daidaitawa ana daidaitawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sukan samu rashin jituwa a tsakaninsu amma mecece shiryarsu idan irin haka ta faru shine haƙuri suke da yafewa juna don me ba za mu kwaikwayi sahabban manzon Allah ba mu salafiya ne fa jama'a mun san waɗanda muke cewa muna koyi da su kuwa jama'a mu bibiyi tarihin salaf za mu fahimci cewa salaf suna da haƙuri salaf suna da dangana kuma ba za mu yi mamaki ba in mun gansu da haka saboda malamin su annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam cike yake da waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye rahamar Allah ta tabbata ga salaf don haka jama'a mu ya haƙuri mu zama masu baiwa juna uzuri sa'annan jama'a daga ƙarshen ƙarshe muna addu'a ta musamman addu'a ta fatan alkhairi ga wato asalin shugabanmu a wannan makaranta Dr. Abdulrafi Abdulghani Allah maɗaukakin sarki ka saka mishi da alkhairi ka yi mishi jagoranci na gari ka ɗora shi akan abin da yake daidai abin da yake ba daidai ba Allah ka faɗakar da shi ya gane ko ka faɗakar da wasu su faɗakar da shi don ya dawo kan abin da yake daidai muna addu'a ta musamman ga malumman mu a waɗan a wannan makaranta musamman malaman da ke karantarwa a academy bangaren primary da bangaren secondary school principals guda biyu da vice principals da wato waɗanda suke gabatar da karantar da yara da kula da tarbiyyarsu mune musu addu'a ta musamman Allah ka saka musu da alkhairi muna addu'a ta musamman da jinjinawa ga babban limamin salafiya malam Musa Munshawi Allah madaukakin sarki ka saka mishi da alkhairi sa'annan sauran malamanmu muna addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ka tabbatar da su kuma ka saka musu da alkhairi karantar da mu da suke su malam Dawud al-Zahiri da su malam Shu'aibu Badamasi da sauran manya-manyan malamanmu kuma muna gabatar da addu'a ta musamman da godiya musamman ga waɗanda suke masu kula da waɗannan makarantu namu wato waɗanda ake kira da security muna addu'a ta musamman Allah ka saka musu da alkhairi waɗannan ayyuka nasu ta'asirinsu na bayyana a cikin natsuwar wurin karatuttuka da muke yi da ba security jama'a da gurin nan zaka ga a hargitse ma'ana aikin su muhimmancin shi bai gaza muhimmancin karantarwar ba hasali ma in ba shi karantarwar ba za ta yiwu ba mune musu addu'a ta musamman Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka karfafe su ka kara musu ƙwarin gwiwa akan abin da suke yi sa'an muna addu'a ta musamman da kuma jinjinawa da wato asalin bayyana wato asalin wato farin cikin mu ga waɗanda suke ɓangarori ne na wannan makaranta tun daga kan abin da ya shafi masu kula da dafa abincin yara da masu kula da su a hostels da waɗanda wato asalin suke kula da generators da abubuwa makamantan waɗannan da waɗanda muka faɗi da waɗanda ba mu faɗi ba Allah ka saka musu da alkhairi to sa'an muna addu'a ta musamman Allah ka gafarta wa babban malamin mu الشيخ أبو عبد الرحمن الألباني بقية سلف الصالح الله كي رحمة كبرنشي الله كيافي مشكرا قرنشي الله كحدا شد أنباوا دا منزني دا متانا كيركي الله كتاشيش في زمرة الشهداء الله كسكاش الجنة كنيسا تاشي دا قهوتا الله كجكن تنش عبد الله الله كغافر تاوى ما ترش أور جدنش أم عبد البري Allah ka yafe wa mahaifiyar shi saudatu Allah ka kai haske kabarinsu kai musu rahama muna addu'a ta musamman ga sauran malumman mu waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya muna addu'a ta musamman ga malam Ja'far Allah ka yafe mushi Allah ka ji kan malumman mu da suka gabace mu suka yi da'awa a wannan ƙasa ta mu manya manyan malamai na izala waɗanda suka yi da'awa tun sunna tana dumi duminta ma'ana tun bata sha iska ba muna addu'a ta musamman Allah ka yafe musu Allah ka ji kan babban malami alƙalin alƙalan Najeriya a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Allah ka kai rahama Allah ka kai haske kabarin shi muna addu'a ta musamman Allah ka yafe wa ɗan fodiyo da shi da ɗan shi Muhammadu Bello da ƙanin shi a Sheikh Abdullahi Ibn Fodi Allah ka yafe musu gaba ɗaya to sa'an nan daga ƙarshe jama'a muna addu'a Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka haɗa kan musulmi akan gaskiya Allah ka kashe mu akan musulunci ka tayar da mu akan addinin musulunci a ranar alkiyama waɗannan jama'a su ne bayanan da na nufi na gabatar a matsayin jawabi na rufe waɗannan karatuttuka namu sai bayan sallah in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu za a yi sanarwar ranakun da za a ci gaba da waɗannan karatuttuka bayan sallah in Allah maɗaukakin sarki ya yadda don haka jama'a mu ma kowa fatan alkhairi Allah ka san bukatoci da ke zukatan kowa daga cikinmu da waɗanda suke nan da waɗanda ba su nan mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu matasanmu da tsoffinmu da dattawanmu Allah ka san bukatocinmu Allah ka biya mana Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya Allah ka kare mu da arziki daga gurinka Allah ka saukar mana da ruwa daga sama mai yawa mai albarka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka azurta mu da dukiya ta halal Allah ka kawar da mu daga abin da yake haramun ne Allah ka tsare mana imanin mu ka ba mu istiqama muna roƙon Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga fitintinin zamani da na rayuwa Allah ka tabbatar da mu Allah ka sanya kalmar mu ta ƙarshe a duniya ita ce la ilaha illallah Allah ka haskaka kaburbukan mu Allah ka sani waɗanda suka gabace mu daga cikin iyayenmu Allah madaukakin sarki ka gafarta musu Allah maɗaukacin sarki kai wa shugabanninmu jagoranci Allah ka haɗa kanmu akan gaskiya zan saurara a nan nake ma kowa fatan alkhairi yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa fuskokinmu a gidan rahama mu ne ma kowa fatan alkhairi ake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mesmo